الدين الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاب يرجع الربيع الثاني شكرا تدبو ديا دا دري هدو دا أربعين hijiriya wanda ya dace da ashirin da uku ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya. Za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na Sahih Bukhari. yau in Allah sa za mu tashi a babu wafdi Abdul Qais. Haka ne? Babu wafdi Abdul Qais. Waf wato kamar wasu matafiya ko jama'a in an ce wafdu a larabci ana nufin wato tarin jama'a kamar wasu baƙi da suka zo wata ƙabila ce babba da suke zama a bahrain so sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu wata wasiya شيني مالين قال حدثنا إشاق قال أخبرنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا قرة عن أبي حمزة قلت لابن عباس رضي الله عنه إن لي جرة ينتبذ لي فيها نبيذ وأشربه حلوا في جر إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضها فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم حدثنا بجمل من الأمر إن أملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله هل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤتوا من المغانم الخمس وأنهاكم عن أربع من تبذ في الدباء والنقيل والحنتم والمزفة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأقد واحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفة wannan hadisan guda biyu duk kusan iri ɗaya ne suna da alaƙa da junansu kamar yadda na yi bayani wannan ƙabila wasu abulkais jama'a ce suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abi hamza ya rawaito ya ce ya gaya ɗan abbas in ji abi hamza daga abi hamza ƙultu libni abbasin radiyallahu anhu na gaya wa abdullahi ɗan abbas abi hamza ne shine nasr bin imran abdubai inna li jarra yuntabazu li fiha ni ina da wato wani tulu ko wani mazubi shine jarra wanda ana min tsini a cikinsa shi ne yuntabazuli fiha daga annabis ne ana min tsini wato a ciki fa ashrabuhu hulwan ina shansa wannan tsinin da ake min wato da zaƙinsa in an ce hul wato abin da ya yi zaƙi ya ɗanɗano fi jar fi jar jam'i ne na jarra ɗin kamar jirar shi dai a cikin dai mazubin ne yace in asdarta minhu in na yawaita sha ko yana ana ta yi masa yana shan tsumin da ake masa a cikin yana amfani da shi jalasul qaum na zauna da mutane wata rana na tsawaita zaman da su amma sai na ji tsoron kada na kunyata shine fa khashitu ko khashitu an aftadhiha shi wannan tsumin da ake yi malam giya ne idan sun yi suka sa shi kamar wani mazubi ne su ne wannan alhantab annaqir almuzaffat da waye waye da sauransu wani mazubi ne da suke yi sai su har hada da dabino ne da wane ne da inabi ne shine sai ba da wannan tsumin sai ba da ɗanɗano na giya wato lokal giya ce da suke yi sai ce to amma ina jin nauyin ko ina jin tsoron in na sha wannan ɗini in na daɗe da a zaune da mutane to mayena zai bayyana kuma zan kunyata shine astabiha wato zai zamanto cikin halin buguwa shine sai Abdullahi dan Abbas yake cewa shine faqala qadima wafdu Abdul Qais Abdullahi bin Abbas ke ba shi labari cewa ai mutanen Abdul Qais sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum goma sha uku ne matafiya babban su shine ake ce da shi al-Ashaj akwai Munkid ibn Hibban akwai Mazida ibn Malik akwai Amr bin Marjum akwai Al-Harith ibn Shu'aib akwai Ubaida ibn Humam ko ibn hammam akwai al-harith ibn jundub akwai sahar ibn al-abbas akwai utba ibn jarwa a cikin sunan abi dawud aka ce qais ibn nu'man al-abdi a cikin musnad al-bazzar an kara da wani jam ibn qusam a riwayar imam ahmad akwai ar-rasim al-abdi akwai wani littafi na abu nu'aym المعرفة شيكم أرويتو أكوي جويرية العبدي أشكين الأدب المفرد من إمام البخاري أن كان رسولا الزراء بن عامر العبدي رواية ديوا أن فتسونا متانا نسكتو قرن النبي صلى الله عليه وسلم سوبا كين كينا ما هياني سنكي متنقو مشاء فسكتو سيما ذا الله يشي رسول مرحبا بالقوم فننكو رسوا شيني مرحبا ghaira kazaya wala nadama ina muku addu'a sannan ku zuwa ba tababbu ba ba kuma kuna cikin nadama ba kalmomi ne da annabi yake amfani da su sallallahu alaihi wasallama wajen tarban mutane in suka zo masa suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin mu da mu da kai akwai mushrikai na mudar tsakanin mu da mu da kai da garin mu da garinka da inda kake akwai wasu mushrikai min mudar na wato mudar su wannan sun musulunta kafin kabilan mudar ta musulunta amma wa inna la nasilu ilayka illa fi ashhuril hurum ba ma iya zuwa wajenka in ba watanni wato na alfarma ba waɗanda aka haramta yaƙi tunda tsakaninsu da gurin annabi akwai mushrikai kaga in sun fito ba a watannin da aka haramta yin yaƙi ba za su iya yaƙar su su kakkashe su suna kuka annabi ne cewa ba za mu iya fitowa ba sai a waɗannan watanni masu alfarma wanda an haramta yin yaƙi a cikinsu to Allah muna so tunda mun zo maka baƙi ka ba mu hadisi shine hadisna ka zantar da mu ka karantar da mu bi jumalin min al'amri da wasu jumloli wasu maganganu na umarni da za ka ba mu in amilna bihi idan muka yi aiki da su da kallon janna za mu shiga aljanna kama ana so a nuna mana baki ne suka zo wajen shi kuma suna da matsalar ba za su iya rinka zuwa akai akai akai koyaushe ba shine yace yana so da Allah suna so a taimaka musu a ba su wasu awamir da za su taimaka musu wajen kubuta a wajen Allah in sun yi aiki da shi da ba su karatu kenan kuma za su shiga aljanna sannan kuma za su yi da'awa da shi ga wanda suke a bayan su wa da ubihi man wara'ana za mu je mu kira mutanen mu mu yi musu da'awa kenan wakilai ne suka taho su karbi sako kuma su je su karantar da mutane Allah Allah yake to zan umarce ku da abubuwa guda hudu kuma zan hana ku ku aikata abubuwa guda hudu anhaakum an arba'in na farko al-iman billah ina umartan ku ku zama mu'minai masu imani da Allah ku riko da imani da Allah duk inda kuke Allah ka dauki ran muna musulmi masu imani wannan shine babban karatu kuma shine babban abin da dan adam ya kamata ya kiyaye ka tsare imaninka da Allah sai ya tambaye sai shi ko kun san me ma imani da Allah din hal tadruna mal iman billah suka ce Allah wa rasulu a'lam sai ce to shahadatu Allah ilaha illallah ku shaida babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai kuma Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ka yadda da wannan babu wani wanda ya cancanta abota masa in ba Allah ba abu na biyu shine tsayar da sallah a tsayar da sallah a yi sallah a tsayar da sallah ba a daina yin sallah ba eh a yi ta ma'ana ta tsayu ta kafu a dawwama ana yin ta kenan kun ga ya fara yin imani sai ce sallah kenan sallah ba ta yiwa sai da shimfiɗar imani sallah ba ta yiwa sai da me shimfiɗa ta imani dan mutum ma yayi sallah bai da imani aikin banza ne wai ta zakka sai bayan da zakka in Allah ya hore muku ku rinka biyan zakka don wannan rukuni ne cikin rukunin musulunci wa sawmi ramadan da azumin ramadan shi ma dole musulmi sai ya kula da shi wa an tu'tu min al-maghanim al-khumus idan kun je yaki ganima in kun samu ku ba da ɗaya bisa biyar shine al-khumus to anan in kun lura da hadisin ba ambaci aikin hajji ba ko kuma an ambaci sauran rukunan musulunci amma bai ambaci hajji ba su duba da kyau za ku ga babu hajji to me hikimar hikimar ita ce dalili kamar haka hadisin yana nuna cewa hajji ana yin sa ne ala tarahi waɗannan su ne abubuwa na dole dole yanzu yanzu hajji kuma sai ka samu dama aiki in Allah ya sa kun samu kuɗi kun samu wadata kun samu rufin asiri ba dole ne yanzu yanzu sai kai ba sai in kana da hali to shi yasa annabi bai ambace shi ba sannan abu na biyu annabi ya kalle su ya ga yadda suke ya ga ba su da ma ikon su je hajji in sun iya cire zakka a dabbobin su ko abincin da suke nomawa to ba lalle ne suna da halin da za su iya biyan aikin hajji su je ba wannan shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama ya ba su waɗannan awamir bai faɗi aikin hajji ba sannan abu na uku sun gaya masa cewa a tsakaninsu da shi akwai wasu kafirai na mudar wanda ba sa bari su fita to Allah za su iya musu illa a wajen wato ba ni sunan shi fitarsu ko kuma malamai suka ce wataƙila ma lokacin ba a farlanta hajjin ba ko kuma annabi ya gaya musu wani ɓangare ne na rukunan musuluncin daga baya zai musu bayanin sauran amma dai anan dai annabi ya musu bayanin aikin hajji ba kuma daman yakan yi haka yi bayanin wani abu daga baya ya cika sauran bayanin shi yasa a cikin abubuwan da ya hana din ma zaka ga ai ai ba duka yasa ba duka abubuwan da ya hana su ai wani bangare ne ya dauka na hani ya musu bayani ba duka ne gaba ɗaya ba don akwai abubuwa da yawa wanda ba a so a yi bai faɗa ba nan wannan dai shine hikimar ba da sunan shi rashin ambaton hajji din a ciki ko da wani zai ga ya zama mai iskali to sai ya hana su wasu abubuwa guda hudu da suke yi duk suna amfani ne da su wajen shan giya wajen me shan giya tunda lokacin ana ɗibanta da gaske wasu mazubai ne suke amfani da su na zamaninsu akwai wanda ake yi da itace kamar turmi a farface shi a zuba dabino da inabi a rufe da ruwa sai ya ɗauki lokaci mai tsawo ya riɓe ya yi tsami in an sha buguwa ake yi shi ne annabi ya hana su yin wannan sai ce wani hakum an arba'in na hana ku abubuwa guda hudu shi ne man man tubi da fi dubba man tubi da fi dubba daga al'intibas ne wato a yi tsimi dabino akwai na inabi akwai na kaza kaza kamar yanzu muna akwai giyar dawa akwai ta gero burkutu akwai ta masara da yadda ake dora ta a tukunya akwai ta drum akwai ta tukunya akwai ta mai dai irin giya burkutu ta ƙauye da ake kamar yadda zai zo bayani addubba shine al-yaqtin da an-naqir da al-hantam da al-muzaffat za mu zo mai bayaninsu a nan gaba kaɗan insha Allah hadisin gaba duka waɗannan da kuke amfani mazubai ne na giya da ake amfani da shi da wanda ake samun itacen dibino a yanki dibino a kwarface cikin sama na itacen dibino ɗin nan sai a yi masa wato kamar mazubi a mai da shi kamar kwano sai a mai shi ana zuba giya a ciki duka wannan haramun ne annabi ya taƙaito akan ambatan waɗannan abubuwa saboda a lokacinsu suna yawaita yin wannan shi sa a farkon hadisin kaga ya kawo maka istar wannan mutumin abi hamza da yace ya ga dan abbas inna li jarra yuntabadu li fiha nabi fa ashrabuhu hulwan fi jarra إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضها da ma'aikinsu ne wannan kayan shaye-shaye sai ka wani hadisin da zai daɗa haskaka mana shi wannan qadima wabdu abdul qais sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah inna hadha al-hayy min rabi'a wannan wato mutane na rabi'a al-hayy din suna ne na matsayin wato wata kabila ake cewa alhai min rabi'a wa qad halat bainana wa bainaka kufaru mudar inna hadha alhai kai ba inna ba inna hadha alhai min rabi'a afwan kafirai na na mudar sun shiga tsakanin mu da kai ba za mu iya zuwa wurinka ba falasna nakhlusu ilayka na filuka kenan ba ma iya zuwa wajenka illa fi shahrin haram sai a wata mai alfarma muna so ka umarce mu da abubuwan da za mu je mu ta karanta wa mutanenmu mu bauta Allah da shi mu shiga aljanna bi asha ana aqudu biha wa nad'u ilaiha man wara'ana irin wajen qala manzo Allah yace to amurkum bi arba'in wa anhaakum an arba' al-iman billah shahadatu an la ilaha illa Allah wannan Muhammad Rasulullah kamar yadda muka yi bayani a a nan in kun lura za ku ga ya ce shahadatu Allah ilaha illallah amma bai ce wa annan Muhammadu Rasulullah ba saboda daman ai ɗaya baya yiwa sai da ɗaya yi mun ka ce shahadatu Allah ilaha illallah baka ce annan Muhammadu Rasulullah ba ai da sauran ka yi sannan sai ya kawo wannan azzaka da iqamis sala da yazo sai ce wa aka da wahida dai wannan al-imani billahi shahadatu Allah ilaha illallah sai ce ɗaya kenan wannan yana nuna mana shahadatu Allah ilaha illallah ɗaya ne daga cikin rukunai na musulunci iqamis salati wa ita'iz zakati sauran kenan wa an tu'addu khumsa ma ganimtum ku bayar da ɗaya bisa hudun abin da kuka ganinta a cikin yaƙi kenan to anan ma in kun lura kamar babu azumi a ciki haka ne ko akwai azumi bai faɗi as-sawm ba to daga masu riwayar ne nan kuma shi ne malamai suka ce wancan watakila da ya zo lissafowa ya tuna da azumi ya faɗa shi sa hadisi wani ne yake cika wani shi sa bukari da ya kawo wancan hadisin sai ya kawo maka mai ya kawo maka wannan don wannan ya kwamfanzatin wancan abin da babu a ciki ya kawo maka kuma ina hana ku an dubba'i wal naqiri wal hantami wal muzaffati addubba mutanen ta'if su suka fi amfani da shi inabi ne ake ɗauka a zuba shi a cikin mazubi a rufe shi sai ya rufe binne shi ma ake yi a binne shi a ƙasa ba inda iska za ta shiga sai ya zama giya sai a cire shi sai a sha ana sha sai ga mutum yana yana tsalle kamar yadda ake faɗa ko fura ne da nono aka ce in ka rufe ta sai wannan kumfar ta daɗe ta daɗe ta daɗe kana ɗibanta sai dai ka ji ka fita daga hayyacinka to wannan kenan akwai kuma annaqir wannan kuma mutane ya mama ne shi shine suke samun asalin dibino itacen dibino annaqir sai su to sai su kwarface shi kamar yanzu turmi ba ana saran bishiya ba sai a mata dungulmi gudan itacen ne ai ake kwarface a kwarface a kwarface sai ba da shin ɗin turmi ko to shi ma wani annaqir haka suke yin sa na duk itacen dabino ne suke yin amfani da shi sai su sanya dabino a ciki sai su bar shi sai ya ruba ya mutu ya lalace a zuba mai ruwa a gauraya shi to shi ma ya zama giya sai alhantam su kuma tulaye ne tulu irin na ƙasa ɗin nan tulu shi ne shi ma ake zuba masa giyar a ciki in an yi ta sai abin nan sai a rufe ta ita ma sai ta fita daga hayyacinta duk dai giya ne amma kowane gari ga irin yadda suke akwai almuzaffat shi kuma kwanuka ne in aka zuba shi ma sai a lillike su a mammanne su a liƙe su a rufe su ta yadda iska ba za ta shiga ciki ba shi ma sai zama giya sai a ɗauka a yi ta sha to duka waɗannan abubuwan shi ne manzan Allah ya ambata musu addubba annaqir alhantam almuzaffat duk na hana ku haramun ne ku daina yi daga baya aka halatta yin tsimi a cikin dukkan wani abu mazubi za a iya yin tsimi amma da sharaɗin in bai bugar ba don kada a ɗauki misalin hanin ya shafi amfani da irin kwanukan ma da ake yin giya a'a in bai bugar ba mutum zai iya wannan kamar yanzu misalin kwalbar giya kwalba ta giya bayan an zubar da giya ya halatta a zuba kunun zaki a ciki a sha kun gani ya halatta a zuba zoɓo rodo a ciki a sha amma asalinta giya ne ake ake zubawa a ciki to su ma waɗannan mazubai ne na giya dubba annafil alhantam almuzaffat containers ne da ake zuba ake yin giya da su to annabi sai ya ambaci sunan nakin abubuwan saboda giya ake da su a wannan lokaci to daga baya kuma sai ya rahusa cewa za a yi amfani da mazubban amma da sharaɗin abin da ke ciki bai bugar ba ina fata ana fahimta kamar yanzu din za yanzu mu ma ai giyoyin giyan da ake aiba akwai ta kwalba akwai ta gwangwani akwai ta roba haka ne awwa قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد الأصل وإنا أخبرنا أنك تسليهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فأخبرتهم فردوني فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها وإنه سل الأسرى ثم دخل علي وإني نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الخادم فقلت قومي قومي إلى جنبه فقولي تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد الأصل إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان إن شاء الله قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي حمزة عن أبي ابن عباس قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة يعني قرية من البحرين وأن حديث يحيى ابن سليمان الجوفي متمن كوفني أما ينا زمان ya zauna a Masar malamin Imam Bukhari Yahya bin Sulaiman shi kuma ya rawaito daga malamin sa Ibn Wahab shine Abdullah Ibn Wahab mutumin Masar ne shi ma daga Amru Amru bin al-Harith kenan daga Bakr ibn Mudar al-Qurashi shi ma Basri ne daga Amru ibn al-Harith daga Bukayr shine Bukhair ibn Abdullah ibn al-Ashaj al-Makhzumi yace Quraib maula ibn Abbas sunan mutum ne Quraib din maulan Abdullah ibn Abbas ya bashi labari cewa Abdullah dan Abbas da Abdurrahman ibn Azhar al-Qurashi az-Zuhri as-Sahabi wannan Abdurrahman ibn Azhar baffan Abdurrahman ibn Auf ne amma Abdurrahman ibn Auf din ya fi shi sanwa babban Abdurrahman ibn Auf ne da Al-Miswar ibn Bakrama shi ma sahabi ne zuhuri ne yace waɗannan arsalu ila Aisha da Abdurrahman عفوا أم amru bin haris yake ruwaitowa daga yake ba da labari cewa kurayb maulan abdullahi dan abbas ya ba su labari da abdullahi ibnu abbas da abdurrahman ibnu azhar mutum biyu ne kenan suka aikin abdullahi bin abbas da abdurrahman ibnu azhar na faɗi abdurrahman ibnu auf ne don in daɗa yin bayanin waye abdurrahman ibnu azhar cewa yana da alaƙa da abdurrahman ibnu auf da almisur ibnu makrama sun aika su uku dinnan sun aika ga nana Aisha suka ce a ce suna gaishe ta shine ikra alaiha salam minna jami'an a ce muna gaishe ta wannan ya nuna halaccin mutum ya aika wa dan uwansa musulmi gaisuwa a ce ina gaida wani idan kun je ku tambaye ta in ka je ka tambaye ta وسلها عن الركعتين بعد الأصل تنبيت منين hukuncin wasu salloli raka'a biyu da muka ga tana yi bayan sallar la'asar ko kuma hukuncin yin sallah raka'a biyu na nafila bayan sallar la'asar mu an ba mu labari annaki tusallihima ke ɗin kina sallata waɗannan rako'i guda biyu bayan la'asar ina son ku lura da wannan hadisin da yawa sannan nan abu ne cewa ba a yin nafila bayan asuba sannan nan abu ne cewa ba a yin nafila bayan la'asar amma yau ga wani hadisi ana ba da labarin an gana na aisha tana yin sallan nafila bayan la'asar ko da wata ran za ka ji a wani karatun ko wasu malaman suna bayanin halaccin yin nafila raka a biyu bayan la'asar to akwai sansani na dogaro da wannan riwayar da aka ce na na aisha tana yi kenan ba ƙauli ne guda ɗaya ba akwai wani ƙaulin da ya nuna ana yi ɗin amma za mu warware mu yi bayanin me ya faru aka ga aishan tana yi yanzu su kansu waɗannan sahabban da suka aika ai damuwa suka yi kamar yanzu ni da kai muna cikin damuwa mun san ba a yin nafila bayan la'asar su ma sun san ba a nafila bayan la'asar don haka annabi ne gina su amma yau gashi an ce matan annabi tana yi da aka suka ce ana gaishe ta kuma a je a tambaye ta yaya labarin raka'o'i guda biyun nan da take bayan la'asar dan mun ji labari an nake tusallihi ba kina yi wannan yana nuna akram kallah duk matsayin mutum in yayi abu a addini ba a gane ba a tambaye shi haka ne yawa babu maganar cewa ai wannan ashehi ne ai wannan waliyi ne ai wannan akram kallah ne in an ga ana yi kawai bayin Allah ne su suna da alaka da Allah suna da alaka da Allah ta ina wata shari'a ce daban Allah ya ba su bai ba wa sauran mutane ba kuma wai ba a tambaya wai kar a yi tambaya an taɓa yin addini ba a tambaya sai zai yi ba fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun haka qur'ani yace ku tambayi masu ilimi shine ahla zikr masana in ba ku san abin da ake yi ba ku yi tambaya to kada wani ya zauna yayi addinin sa babu tambaya kuma duk wanda zai zo yana karantar da mutane ko yana ɗora mutane akan wata hanya wai ba za a tambaye shi ba to a nisance shi yawwa a nisance shi ko dai bai san me yake ba ko kuma ya san me yake yi din amma ya kulla wata tsiyar da daga gare shi ne kunshi ne daga gare shi ba daga Allah ba daga Annabi ba shi yasa ba za a tambaye shi ba ballan tana ya bada jawabi kawai in kun ga muna yi ku yi kawai ka ji ba ai bai zai yi ba wai wani ne wai wai wai babba ne wai wai ana ganin waliyi ne har ya kai matsayi na walitaka sai aka ga yana yana bin yan mata yana kamawa sai aka yi magana aka ce sai sai mabiya suke cewa a'a ai ku ku gama garin mutane ne ku ne a idan ku kuke ganin matan yake bi amma a ilimin baɗini wannan ibada ce ma a gare shi ka ji irin hankali ba wallahi tallahi malam gashi barna ana gani yana yi a zahiri malam wato ku gama garin mutane ne ku ba khawas bane ku ba keɓantattu bane waɗannan sun yi matsayin da a ido za ku ga suna saƙo amma ba saƙo bane bauta Allah ne kai ne a haka kake gani idan wani gama garin mutum ne a waje in yayi wannan ne za a ɗauke shi a matsayin ne saƙo yayi amma shi wannan kimarsa da matsayinsa ya kai wannan abin da kake gani kai idanka ne ya nuna maka haka amma a wajen Allah matsayi ne to Allah raba mu da wannan addinin kuwa kisa wallahi a cikin su wasu din an ba su kambe na walittaka wallahi ko sallar juma'a ba tsayi ba za ka taɓa ganin su a masallacin juma'a ba ai akwai suna nan a garin nan mun sani waɗanda ake cewa waliyai ne duk an yi ta kwakwazon waliyai ne amma babu a tarihi a ce almajiran sun gansu a sallar juma'a saboda ku ne gama gari za ku je juma'a su sun yi nisa sun shiga alara kwarai da gaske sun je kololuwa wala ba sa juma'a akwai wanda wala azumi ma ba sa yi ku ne gama gari har kuke neman wani kuke neman wani abu a wajen kuna da raunin da kuna neman wani abu har za ku zo ku yi azumi ko ku yi abin nan su ba ma su yi ba akwai wanda ma da kunne na na ji yana cewa wallahi Allah bashi fa suna bin Allah bashi da kunne na karka ce wani ne ya gaya mun da kunne na na ji an je wani taron maulidi yake faɗa ya ce kuna nan kuna ta ɓata lokaci goshin ku yayi baki kuna ta wani sallah kuna abin nan ce su mu Allah ma bashi sa muke yi ce yace mun yi salati oba salatin annabi ya ce o ba ya wuce ma yanda ma ake so ma ya ma wuce mun yi zikiri mun mun kai wani matsayin da ya ce ina mu ba shi ma Allah ma ba shi muke ban sa tab to Allah kiyaye da shi yasa zaka rinka ganin abubuwa kake ganin sun yi nisan da sai a buɗe baki a ce wani Allah ne ba ana faɗa musu ba sai a nuna mutum a ce wannan Allah ne su suke gaya mabiyan wallahi tallahi kar ku gama laifin mabiyan wani lokacin wallahi su suke gaya mabiyan cewa su sun kai matsayin Allah taka kaga wanda yace shi Allah ne ina magana annabawa kam ai duk wannan an an tsallake su ayi an tsallake su shi sa Allah muke roƙo ya ya ba mu sabati wallahi malam ba addinin ba ma Allah ya taimake ka shi kansa addinin kana yin sa a daidai ai wallahi nan wallahi malam zan ga wani malam ya tsare rayuwar shi bautar yake amma malam akan kuskure akan kuskure sun halakar da shi gashi da kokarin salati gashi amma salatin ba a bashi original din ba gashi da kokarin son Allah yana son Allah an sa masa son annabi a zuciya amma ba a ɗora shi akan feci ba wani abin da ban yake yi yana lafiya ya gajiya ya san ma'aiki to Allah ƙara mana san ma'aiki Allah ƙara taraki Allah ƙara ƙurbani Allah Allah Allah Allah ƙara kusanci hadi kalimat duba kusanci da da ma'aiki amma kuma in an zo bayanin falala da karama sai a faɗi sunan a yi bayanin wani karamar wani wali ya tsallake ma'aikin ba akwai fa wanda ya ce shi ma da kunne na na ji da kunne na ya ce wallahi in suka je kiyama in Allah ya sanya in bai sanya 'yan ɗariƙarsu a cikin aljanna ba wallahi sai sun challenging ubangiji ƙwarai kuwa wai tsabar ya ba da garanti wa mabiya in ma muka je kiyamar in har Allah bai sanya 'yan ɗariƙar musuwa ne ba aljanna ba sai mun yi challenging Allah wallahi wannan ina gaya ma da kunne na ne shi ina da su waɗannan duk ina da su a aje a cikin kwamfuta saboda ɓacin rana ko wani zai ce ba haka ba ne wannan shine abin da muke ta gaya mutane kullum su rabu da wancan tunanin a rabu da wannan tunanin a dawo kan gaskiya shi yasa kullum sai mun yi bayani a dora mutane akan alkitabu was sunna alqur'ani da hadisi shine maganin kowa shine shugaban kowa shine jagoran kowa amma kada a zo ana tsarkake wasu mutane a kai su wani matsayi da za a zo ana fada da Allah do Allah mutane a gane wannan ba daɗi mutum ya ƙare rayuwarsa ya zo ya mutu Allah ya kai shi wuta ba daɗi kuma su malaman da suke halakar da su za su ɗebi zunubin su kuma za su ɗebi zunubin waɗanda suke halakar za su ɗauki auzaruhum wa auzarul ladina yudillunahum bighairi ilm da laifuka da zunuban waɗanda suke batar da su ba tare da ilimi ba. To an aika an tambayi na na Aisha. Suka ce ku je ku gaya mata mu mun samu labarin annabi ya hana. Ya ce kar a yi nafila bayan la'asar. Da haka muna tambaye ki, sabu gwanda ku kuma al'ummar musulmi ku tambaya duk wanda ya wani abu ba ku gane ba ku tambaya. Duk wanda ya ba ku wani salati ko wani zikiri ko wani wurdi ko wani abu to ku tambaye shi me yasa waye yace ayi inda ma'aiki ake yi wa ana son a samu kusanci da ma'aiki ne a ina ma'aikin ya faɗa ina yace ayi shikenan ba wani faɗa oh do kuna tambaya muna wuce gona da iri ku dai ku je ku yi a a akar makalla ba magana mu je mu je ne kai mana bayani daga ina ne ba bacin rai ba cin mutunci ba zagi Abdullahi dan Abbas yake cewa wa kuntu adribu ma'a Umar annas anhuma Abdullahi dan Abbas yace ni fa da ni da sayyidina Umar har dukan mutane muka ga in muka ga suna yin suna yin nafilfilin nan bayan la'asar sai mu daki mutum kaji fa kai saboda tsabar koyi da annabi sai mu daki mutum in mun ga yana yi dan ya saba wa sunna Kuraibu yake cewa fa dakhaltu alaiha sai na shiga wajen nana Aisha. Wa balagtuha ko wa ballagtuha ma arsaluni na isar mata da sakon da suka aika min suka aiko ni gare ta. Ana tambayar nana Aisha sai ta ce to ni ma ku je ku tambayi Ummu Salama. Aw a riwayar Imam Tahawi cewa ta laysa indi ni ba ni da wani bayani da zan muku amma Ummu Salama ce ni ma ta sanar da ni shi yasa nake yi. sai ya fita ya je ya gaya musu ga abin da nana Aisha ta ce ita ma ba ta da jawabi ummu salama ce ta gaya mata daga wurin ta ta dauki wannan sunna ta koya faradduni ila ummi salama ta bi misli ma arsaluni ila Aisha sai suka juyar da ni zuwa ummu salama da irin abin da suka aike ni zuwa gurin nana Aisha suka ce ka je ka tambayo mana ummu salama ita ma ka duk wannan mata annabi ne fa ake tambaya wacce ta ce ba ta sani ba an ce to sai an koma wajen wacce dan a gaya maka addini ba a yin sadaka ba wai kawai mutum zai zauna ya rike dogon carbinsa da ya fara wannan sai zai ci cewa ayi kaza ayi kaza ba jiya din nan wallahi tallahi wani ya turo mun nake gani nake nake gani wani bawan Allah kurin ya zauna mala a tsakiya da dogon carbinsa mutane malam suna zikiri suna ta tsalle a kansa kawai a kira Allah a kira sunansa yana zaune kawai malam mutanen nan fa in ba a taka musu birki ba za su halakar da mutane wallahi jiya din nan wallahi an kewaye shi malam duk sun sa farin kaya suna kewayawa suna ta ambato suna kiran Allah suna kiran sunansa shi kuma yana zaune kamar yadda kaga wani gunki malam nan gaba wallahi bauta musu zafi kuma duka ba suna nuna musu ku zo ta nan ta hanyar mu ne za mu haɗa ku da Allah ana nuna musu idan ba su bi wannan hanyar waɗannan malaman mu ba za su gama da Allah ba a yi haƙuri in an ji zafi mu gani muke yi yaya wani zai zo ya raba mutane da Allah ya sa suna bauta mai da sunan wata karama ko wani matsayi la ilaha illallah to ga wannan da cijin yake cewa shi ma ajiye ya ji labari ana cewa Allah da'im Allah dawwamamme ne kuma suna kiran sunan wani malamin su shi ma malam wani shi ma da'im ma'ana yanda Allah yake dawwame to shi ma wannan malamin nasu dawwamamme ne malamin nan fa yana nan a nan garin yanzu wataƙila yau zai wuce ta kofar gadon ƙayan nan sanannen mutum ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi ka gaishe nan da tijo ne gashi nan cewa ai wallahi jiya da kunnan sai yaji Allah da'im wani ma da'im malam wani da'im yanzu mun kira sunan malamin mun faɗa sai a ce an zagi malamin su irin wannan shirka malam shirka malam a garin nan ana ana shirka ta fasar hankali malam shirkar da masu wutar gumaka ba sa yi wallahi ko arne a fasto arne a coci wallahi da zai ce wa fastonsa da'im ba an an ce da'in fa dawwamami har abada ubansa ma fa ya mutu yana nan an binne uban nasa yana nan a cikin kabari shi fa ba da'in bane ubansa ma ya mutu amma shi yanzu ana cewa shi ma da'in kuma ana ji ana sawa a rediyo ana ji ana sawa a kaɗe kaɗe ana ji ana ɗauka ana nuna a duniya ana ji kuma wai ba za a yi magana ba saboda munafurci ai sun cuci mutane waɗannan mutanen wallahi suka je suka samu ummu salama suka ce to gashi abin da aka yi ko tace eh suka ce lalle manzon Allah samitu nabi sallallahu alaihi wasallam ummu salama tace naji annabi yana hani akan yin nafila bayan al'asr wa inna sallal asra wata rana yaje yayi sallar al'asr kuma dakala alai ya shigo wajena wa indi niswatun min bani haram amma akwai wasu mata daga bani haram min al'asar cikin mutanen madina a wajena akwai wasu mata inji ummu salama tace sai naga annabi ya shigo kawai sai naga yayi nafila raka'a biyu bayan la'asar fa arsaltu ilayhi al-khadim sai na aika wa annabin wato mai mun hidima a je a tambaye shi fa qultu sai na ce da ita qumi ila janbihi ki je ki tsaya ta gefen annabi sallallahu alaihi wasallam fa quli lahu ki gaya masa taqulu ummu salama ummu salama tana tambayanka ya manzon Allah matarka alam asma'aka tanha an hatin rak'atayn ba na ji ka hana ayi raka'a biyu bayan la'asar ba fa araka tusallihima kaga shi kansa annabi an ji an tambaye shi ko kaga tambayar ta tsallaka Aisha an zo Ummu Salama ita ma ta aika a tambaye annabi to tambaya ake ji abinda ba a gane ba tambaya ake kuma wajibi ne a yi mutane bayani ba wani magana a mafarki muka gani mu ma turowa a ina shari'a mafarki a'a a mu ma malam wani ne mu ma wasiya ya bar mana ya ce ayi a nasti akar makalla kawo nasti kawo aya kawo hadisi kawo littafi a ina aka faɗa saboda yanzu an shigar da abubuwa cikin addini annabin ake tambayarsa to ba ka hana ba gashi kuma yanzu kana yi sai annabi ya bada ansa bai faɗa ba bai ce me yasa za a tambaye ni ba yace innahu annahu atani unasun min abdul qais lil islam to shine dalilin da bukhari ya kawo shi yace mutane ne suka zo mun daga kabilar abdul qais wabdu abdul qais daga mutanen su sun zo cewa akwai yiwuwar jama'a su za su karbi musulunci a karantar da su su je su ma su karantar da mutanen su to kuma sun zo mun bayan azhar ne fa shagaluni an rak'atayn allati latayn ba'da adh-dhuhri suka shagaltar da ni dangane da rakawoyin nan guda biyu da ake yin su bayan sallar azhar fa huma hatani to su ne waɗannan rakoi guda biyu yanzu nake rama su bayan la'asar ba wasu na filfili ne tsababbi na bayan la'asar ba a ni baƙi na yi Allahu akbar malam Allah ƙara mana son Allah da bauta malam ka duba malam nafila ce da ya saba yana yi ta bayan azhar ɗinsa baƙi suka shagaltar da shi bai samu yayi ba wai bayan ya sallamu baƙin kuma la'asar ta yi kaga fa ya hana fa kada a yi nafila bayan la'asar amma dan ramawa zai yi don kada su kubuce masa yanzu ni da kai fa girin waya za a kira mu bayan mun idar da azahar ko la magariba billahi lazim daga daukan wayan nan mun fita mun tafi kenan lafilan nan ta mutu lokacin kuma mun yi asarar sa amma waye a cikin mu zai yi tunanin cewa bai ban yi nafila ta ta magariba ba bari rama ta bayan isha'i ko ban yi nafila ta ta bayan azahar ba bari rama su bayan al'asar ka duba fa ya hana kada ayi nafila amma saboda muhimmancin ya rama na filfilin shi a kansa annabi yake ramawa to wannan shine dalilin yin nafila bayan sallar la'asar din ina faɗin kuna fahimta to shine malamai suka ce wannan ya shafi annabi ne shi bai ba da umarni ya ce a je a yi ba amma dai su sun yi koyi da shi tunda sun ga yana yi suna son bin sunna aisha ta je an ummu salama ta ni ma annabi daga yana yi tunda sun ga annabi kowa shirya yake nema mata annabi ne ta ga annabi yana yi kafin ta tambaye shi me dalili ta ga yana yi kawai sai ita ma take yi kawai ita ba ramuwar take yi ba ita ma Aisha ba ramuwar take yi ba to shine abin ya damu sahabbai suka ce suna so a ba su labarin me dalilin da yasa ake wannan kun fahimci wannan Allah ya kara mana san sunna da riko da ita to sai hadisi na karshe a babin hadisin Abdullahi dan Abbas yace awwal jumu'atin jumu'at jumu'a farko da aka fara yi a musulunci ba'da jumu'atin jumu'at fi masjid Rasulillah bayan sallar juma'a da aka yi a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam juma'ar farko a duniya da aka yi bayan masallacin Annabi ku ji wannan fi masjid Abdul Qais bi Juwasa an yi ne a masallacin waɗannan baƙi da suka zo gurin manzon Allah wabda abdul qais nan da muke karatu a kansu su ne suka fara yin sallar juma'a a duniya bayan masallacin annabi kaga ai sun dauki sunna malam sun yi karatu shine yace yani qaryatun min al-bahrain juwasa din sunan wani gari ne a bahrain juwasa din a wannan gari ne ita ce har yau wannan gurin masallaci yana nan a matsayin tarihi shine juma'a ta farko a duniya da Allah ya fara sa aka yi bayan kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Imam Bukhari ya kawo wannan ne don ya nuna mana matsayin waɗannan mutane na Abdul Qais shi yasa ya muku babu wafdi Abdul Qais. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya yafe mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.